أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابك وقوة ديا شكرة دبو ديا دري هدو da talatin da shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano insha Allahu da yaddar Allah madaukakin sarki muna kan gabar magana ne ta 60 a cikin wannan littafi magana akan sallah da kuma addu'a da neman gafara wa kafirai da munafukai haka ne ko hukuncin su a shari'ar musulunci wa tahrumu salatu wal istighfar wat tarahhum ala al-kuffari wal munafiqin haramun ne a yi sallah ta gawa da kuma addu'a da neman rahama ga kafirai da munafukai saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun mun yi bayani dangane da munafiki karatun da ya gabata da sifofin munafukai la yahtaju ila al-i'ada ba sai mun maimaita ba Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada kai sallah ala ahadin minhum mata abadan ko ɗaya daga cikin su idan ya mutu kada kai masa sallah shi wa munafiki ka ce kafiri daman munafiki kafiri ne duk wanda ya tabbata cewa munafiki ne to ya tabbata kafiri ne musamman annifaq alladhi yukhrij sahibahu anil milla munafircin da yake fitar da ma'abucinsa daga hanya ta musulunci to Allah ya ce kada a yi sallah wa munafiki wala taqum ala qabrihi alfarma ma ta a tsaya a gindin kabarin munafiki kar ma a yi a tsaya a kabarinsa duk wanda aka tsaya kan kabarinsa ba ana yi masa addu'a ba har abada kuma Allah ce abadan ولا تقم على قبري يتي إنهم كفروا بالله ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله saboda sun kafirce wa Allah ka gani ko munafikai kenan kuma sai rube yace sun kafirce wa Allah kafaru billahi sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzon Allah wa matu wa hum fasiqun kuma suka mutu suna fasikai alfisku huna bi ma'anar kufur fasikancin da yake da ma'ana irin na kafirci saboda suna ɓoye kafircin su bayyana musulunci a baka wa sababin nuzulil ayati ma rawa abdullahi bin umar wa abuhu wa siyaqu lahu sababin saukan wannan aya shine dalilin abinda abdullahi dan umar da shida babansa suka ruwaito siyakin zancen na ainihin wato umar din ne abuhu kenan lamma mata abdullahi bin ubay ibn salul umar yake cewa yayin da abdullahi bin ubay ibn salul shugaban munafikai ya mutu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alai an kira masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi masa sallah jama'a ku jalayi akan wannan shugaba na munafukai na duniya gaba daya abdullahi ibn ubay ibn salul da ya mutu sai aka kira annabi aka ce zai mai sallah ka kumanta kuma da wannan ayar da ta gabata amma ɗabi'a irin ta manzon Allah da kamala da karamci da yakana da kau da kai ya fasan cewa munafikin ne amma kuma sai annabi ya amsa kiran ya zo kaga wannan riwaya tana nuna mana kiransa aka yi sai ya zo din falamma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabata ilaihi hatta qumtu fi sadri fa akhassu bi thawbihi fa qultu ya rasulullah atusalli ala aduwillahi ibnu ubay ibnu salul yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya kyam ya tabbata yana fuskantan wannan gawa ta shugaban munafukai kawai Umar ya ce hatta qumtu fi sadrihi sai gashi na tsaya a gaban annabi kaga abun mamaki ne ba wai ya tsaya a bayan annabi ba ai duk mai bin sallar gawa ba yana bayan liman ba jayyid to shi sai ya tsaya a gaban annabi kaga lalle kenan akwai matsala ya kamata gaban liman ai ba kowa ban da gawa tunda umar ya zo ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai isar da wani sako ne kowa ya yi shiru ya yi jigum ya ga abun mamaki kaga wannan shugaban munafukai ne gaba ɗaya ba wai munafuki ba ba a'a wato hamilu liwa'in nifaki wanda yake ɗauke da tutar munafurcin gabaki ɗaya yau gashi ya mutu annabi ya zo zai mai sallah umar ya ce kai ya ga an yi shiru ya ce kai ai sai ne magana ya ce sai na rike tufafin annabi bi kulli ihtiram da dukkan girmamawa ba wai fisga ba a'a ya rike wani abu na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzan Allah a tusalli yanzu sallah za ka yi ala aduwillah ga wannan mutumin makiyin Allah wannan mutumin za ka yi wa sallah ya manzan Allah makiyin Allah wannan makiyin Allah kaga ashe ba laifi bane wanda yake makiyin Allah ne dan ka ce makiyin Allah ne ina duk munafiki makiyin Allah ne kuma duk kafiri makiyin Allah ne aduwillah ابن أبي ابن سلول سنان سكينة وقد قال يوم كذا كذا وكذا bayan a lokacin ranar kaza da kaza ya ta cewa kaza da kaza a kanka mana labari ne ta bayarwa ka manta ya manzan Allah shi ya faɗa a magana kaza a kanka ka manta ya manzan Allah shi ya ce kaza a kanka ka manta ya manzan Allah shi ya ta faɗan maganganu na suka a kanka kowa da ya shiru yana kallon ikon Allah su Umar ana magana dama anan abin da nake so ku lura da shi shi munafiki duk inda ya samu dama suka yake duk inda ya zauna sai ya yi suka abin da zai yi illa ma addini ko ya illa ma da'awa to zai tai ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai dai ka ji ana ta jin zance yana tashi ashe munafiki yana nan yana ta kulle-kulle da toye-toye ashe duk sun ji sun yi haƙuri sun zuba ido an kyale shi ya ce a'dudu alaihi qawlahu na yi ta irga masa maganganun da ya ta faɗa ya yi ta faɗa alaisa qad nahaka Allahu an tusalli alai alal munafiqina ya manzan Allah ba Allah ya hana ka kai wa munafukai sallah ba wannan munafikin yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi ta irga masa sannan kuma ya ce ya manzan Allah ba Allah ya hana ka kai wa munafukai sallah ba kenan Umar ba da radin kansa ya gaya wa annabi wannan magana ba a'a yana tunatar da manzan Allah ne maganar Allah akan sallah wa munafukai wannan munafikin fa dan ubayyu dan salulu fa shi yake bi yana hanawa daidai da taimako idan za a kai wa sabban annabi taimako ko a bawa addinin musulunci taimako hanawa yake ce kan ku ba su la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أه لا تنفقوا على من عند رسول الله shi yake shela yake faɗa ku daina ciyar da waɗanda suke kusa da annabi sahabbai kenan a daina ba su taimako a daina ciyar da su a daina agaza musu yanzu wannan masoyin musulunci zai faɗi wannan hatta yan fadduha sai sun baje sun watsi talauci ya sa su bar gurin annabi babu ya kore su shine Allah take mai da martani walillahi na Allah ne ka ji wani irin uslubi malam na mayar da martani walillahi ya ce na Allah ne sai da ya fara tabbatar da mallakar matukunna kaza'inu samawati wal ardi taskokin dukiya na sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne walakin al munafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba su da fahimta kamar ka ce wawaye ne dolaye ne ba sa ganewa shi ne fa yake faɗa ya ƙuluna la'in raja'ana da shi da abokanansa da almajiran suna cewa la'in raja'ana ilal madinati an yi tafiya ana dawa ce in muka dawo madina la yukhrijanna al'azzu min hal mafiya ƙarfi za su kori kaskantattu wato suna nufin annabi bako ne talakawa ne a ƙarƙashinsa su kuma su sune yan gari to su za su fitar da kaskantattu al'azallum yana nufin sabon annabi da manzan Allah din wannan mutum fa duk shi ya faɗi haka akan annabi shi yasa Umar yake cewa manzan Allah wanda ya faɗi wannan kai mai sallah la yukhrijanna al'azz min hal azal sai nan ma Allah ya dada mai da martani walillahi al'izzatu nan ma yace walillahi na Allah ne al'izzatu ka san al'izzatu izza ɗaukaka buwaya kambama isa na Allah ne wali rasulihi da kuma manzan Allah ɗin walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su da ilimi da Allah ku lura da uslubin qur'ani malam fasaha ta ubangiji da magana Allah yaquluna la in raja'na ila almadinati لا يخرجن الأعز منها الأذل آه يا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu sun faɗi magana ko sai Allah ya ce me walillahi khaza'inus samawati wal ardi sai ce me walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna suka sake faɗa la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adall sai Allah ya sake cewa walillahi al izzatu ولرسوله إذن ده كوشي سوف كورا ولكن المنافقين لا يعلمون أتشكين سنتنس بيو أنقم جوابي أي مالا منافقي بيبا to wannan sako ne ga duniya gaba ɗaya duk wani munafiki da yake faɗa da musulunci ko yake faɗa da addini ko yake ƙoƙarin yaƙar tafiya ta ƙwarai to ya sani cewa walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin har ma ga muminai gaba ɗaya Allah ya ba su izza kenan taimakon addini shi yadda addini gaba aikin Allah ne shi ya yi tawallin shi ya ɗauki nauyin zai taimaka wa addini fada da addini yaƙar addini sawa addini dutse a tona masa rami don ya kifa wallahi ba za a kai labari ba ba za a kai labari ba sai dai a yi ta yi zamani ne za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi kuma sai Allah ya ta budawa ta wani bangaren kuma ko ba haka bane haka ruwa yake idan ka sa shi a leda ka sa shi a leda ka takura shi ka daure shi ka daure shi yana dauruwa ko tabbas yana dauruwa yana dauruwa amma in daurin yayi yawa sai ya buda ko ba haka bane ba a fahimci karatun ba to haka al'amarin yake Allah ganar da mu ba Allah ya ce kada kai masa sallah ba فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فقال استغفر, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم gaba Allah ya faɗa ba ya ce ka gafarta musu ko kar ka gafarta musu idan ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara ko da za ka nema musu gafara sau saba'in ana nufin ninki da yawa falan yakfir Allah lahum Allah bai zai taba gafarta musu ba Umar ne duk yake wannan bayanin annabi ya shiru fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya murmushi wa qala akhir anni ya umar manzo Allah ya haka yace ya umar ba ni wuri ka gani ya Allahu akbar ya ja aya ya yi bayani ya yi komai kuma duk abin da umar ya faɗa daidai ne ba kuskure bane amma akwai siyasa ta tafiya da kuma wata manufa saboda shi yana da ɗa shi wannan mutumin yana da ɗa ɗa babban kuma sahabi ya bi annabi to don ya kana irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da hankalin ɗan dan ɗan shi ya nemi ayi manzan Allah ya zo ya neman masa gafara ya yadda cewa babansa yana kan kuskure ce to ya manzan Allah a neman masa gafara ko Allah ya yafe mai shi yasa manzan Allah ya ce da Umar akhir anni ya Umar dan matsa ka gani ba ni guri ya umar ba ni wuri to ya za a yi umar dole ya bada wuri kuma falamma aksartu alaihi da ya bada wurin fa umar din bai daina ba sai ce yanzu manzon Allah sallah za ka yi wa wannan mutumin ai ya kamata malam ka karanta tarihin umar ka san waye umar umar umar umar ibn al-khattab rijal sadaqu ma ahadullah alaihi ya ce yayin da na yawaita masa kala inni khayyirtu fakhtartu sai maza Allah ya ce ya Umar zabi aka bani ba directly Allah ya hana ni ba zabi ya bani ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara ko ka je kasuwa ko kada ka je kasuwa idan ka je kasuwa ka yi laifi to shine maza Allah da kara Umar fiqhun ayar kenan zabi zabi aka bani fahtartu sai na zabu bari in yi masa din lish li maslahatin khafiyatin qad takhfa alayka ya Umar saboda wata maslaha a boye wadda wata kila ta iya buya gare ka ya Umar baka iya tuno ta ba قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر, فلن يغفر الله لهم وانا يتشي آية كنا يتشي سيتي أعلم أني لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها yace ya Umar da na san cewa in nayi kari akan 70 din nan neman gafara in na yi ta maimaitawa har ya fi saba'in din nan za a gafarta masa to zan ƙara din buri na din a yafe masa kaga wannan yana nuna mana tausayin annabi jinkayin annabi ba burin manzon Allah ne mutum ya mutu ya shiga wuta ba in dai da yadda Allah zai yafe mai idan da cewa yayi laifi dan yake Allah gafurur rahimu ne to annabi ya fi son a yafe masa to kai ma malam kai kokari ka zama mai yawan yafiya kaka zama mugu kaka zama maketaci kaka zama mai tsanani walau kunta faddan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sauƙaƙawa sai ce inda zan ƙara in na ƙara ɗin za a gafarta musu to zan yi masa kala innahu munafiq sai umar ya sake cewa ya manzo Allah wannan fa munafiki ne ai umar ya san wahalar da suka sha akan wannan mutumin ne wato ina so ku fahimci wani abu malam wannan fa fafata wanda aka yi fa da gawar fa a shimfiɗa a gaban annabi da gawar a shimfiɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam so ina so mu dauki wani fikiwa nan gurin idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ya ba da dama wa sahabbansa idan sun ga wani abu da basu gamsu ba ko basu fahimta ba su nemi ilimi su nemi ƙarin bayani su tambaye shi su tattauna da shi ya kamata yanzu wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akarmakallah ya ce shi ba a masa tambaya ko a ce wai in ka yi tambaya to Allah zai kwace maka albarka an je wani majalisi ana karatu ana karatu wani bawan Allah ya dauka majalisin ahlus sunna ne malami ya zuba karama ya zuba karama ya zuba ya karama har ta fi karfin kansa bari ya tambaya ai ba a tambaya a nan wallahi malam da yawa akwai wanda suke mutane karatu ba a musu tambaya wani an tambaye shi ya ce kai kai imani mu ma haka muka ji muka yadda kai ma ka to ba a yin haka a da'awa ta sunna ya jama'a in mutum ya ga bai gane abu ba itan baya haka qur'ani ya bada labari fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur haka Allah ya ce ku tambayi ahlul zikiri ahlul ilmi ahlul ma'arifati ma'abuta ilimi ma'abuta sani to wannan ita ce da'awa ta sunna yasa zaka ga inda ake karatun sunna bayan an yi darasi to sai a bada dama ai tambayoyi ina saboda daman sakon aina Allah ne kawai shi malami ko wakili ne daukowa ya bayani ya karanta ya fahimta sai gaya mutane in mutane basu gane ba sai su tambaye shi in bai sani ba sai ce ayi hakuri zan dada bincikowa shi ma ya je binciko amma ba a zo a ba mutane wata karama da ta fi karfin kwakwalwarsu a ce wai haka aka ji ana yi a je a yi a'a ba ya yiwa kun fahimci wannan to Allah ya dada ganar da mu Allah ya dada ganar da mu yace وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه استغفر الله من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يوم nan sallah a haka din annabi ya masalla da cewa ya san cewa munafiki ne Umar din kuma shi yake riwaya yake cewa wasallaina ma'ahu kuma muka bi annabi din muka yi sallah tare da shi eh na ai da mun riwaya ta Umar ne yace kuma muka bi shi muka yi mai sallah din wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi yayi tafiya ya bi wannan gawa ta wannan munafiki fa qama ala qabri hatta furiga minhu ya tsaya a kan kabarin wannan mutumi hatta furiga minhu har sai da aka gama binne shi yana tsaye sun mansaraf sannan annabi ya juya ya tafi shi Allahu akbar falam yamkus illa yasiran an gama wannan tattaunawa an gama wannan fafatawa an gama wannan aiki lokaci kaɗan bai daɗe ba hatta nazalatil ayatani min bara'a sai ga ayoyi guda biyu malam sun taho daga suratu bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أنا قمون دا وچا آير أكدو قرد إتتا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم كوكي كوكركي kaga wannan zaɓi ce ko to haka aya take wannan ta biyun da muka faɗa babu ita a lokacin da aka yi wannan abu shi yasa annabi ya sallar dan na san yanzu wani zai miƙe kafa ce a to kenan za a iya wa munafikin sallah ayya ana gamawa ba a daɗe ba shine falam yamkus illa yasiran ba a jima ba kawai malam sai Allah madaukin sarki sai ya saukar da wannan aya din gata nan ko ayoyi ga sunan sai ce Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar kai sallah ga kowane daya daga cikin munafikai in ya mutu har abada an daina an daina kar ai to ba zan ce ya kare ba dama manzo Allah ai baya baya ketar abinda Allah ya faɗa me yasa annabi yayi wancan na gaya muku hikimar saboda dan sa dan shi wannan munafiki gashi sahabi ne sannan kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama zabi aka bashi فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق bayan wannan mutumin manzon Allah bai sake yin sallah kuma ga wani munafiki ba wala qama ala qabrihi hatta qabadahu Allah bai sake tsayawa akan kabarin wani munafiki ba kuma shikenan har Allah ya dauki ran manzo Allah bai taba yi ba kala fa ajibtu ba'du min jur'ati Umar yace ka daga baya wato sai nayi mamakin jur'a karfin halina da ƙoƙarina da na iya daurewa kowa ya yi shiru na je na gaya manzan Allah wannan magana cewa kar a yi na yi mamakin yi wayya aka yi nema ni na iya gaya wa annabi wannan yau ma izin a wannan rana wallahu wa rasuluhu a'lamu yace amma Allah da manzon Allah su suka fi kowa ilimi su suka fi kowa sani hakan aka yi Umar ya yanke magana ne akan cewa wannan mutumin munafiki ne saboda abin da ya gani na ayyukansa da kuma abin da ya cika da shi bai gyara halinsa ba kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya yi masa sallan nan ba wai dan ya wanke shi ne daga munafurcin ba ku fahimci wannan dan wannan yana da muhimmanci kana iya cewa wani munafiki idan ya tabbata da sifofi irin na munafiki din amma ba ka iya liƙa sunan munafurci ga mutum in sifofi na nifaka din ba su tabbata akan shi ba sannan kuma wata mu'amala da wani zai yi da mutumin da yake ana ganin munafiki ne ko da wani babban mutum ne ko malami ne ko basarake ko wani mutum mai matsayi a cikin al'umma wannan ɗin baya wanke shi munafikin daga munafircin wani ɗin ya iya taku ne gashi munafiki ne amma in yayi wani kwanto a wani wurin wani abun wallahi sai ka ɗauka ya fi kowa ta ƙawa da tsoron Allah kuma yanzu ɗin abin da yake damun yawanci manyan mutane kenan su suna high table su manya ne sai Allah ijarrabe su da munafukai a ƙasan su masu yi musu zagon ƙasa na ƙasa ƙasa su suke iya fahimtar waɗannan mutane sai ce wani Allah ya bashi matsayi da daraja da ɗaukaka amma Allah ya jarrabe shi a ƙasansa akwai mutanen banza to yawanci waɗanda za su zo su raɓe a jikin mutum in ba mutum mai tsoron Allah ba ne to yana duba me kake so ne maka me baka so kuma sai ya maka to yawanci manya kuma suna son waɗanda suke kawo musu labari ai ranka ya dadewa ne baya son ka ai ranka ya dadewa ne mai son ka ai yana kaza yana kaza to duk mutumin da yawanci yana ɗebo labari yana kawo kaga yana nufaka kenan shi yana gani ya samu fada a wajen wannan mutumin babban ko malamin addini musamman malamai na addini ko kuma manyan mutane masu mulki ko sarakuna ko na makamancin wannan sai mutum ya zauna wasu su yi ta kawo masa labarai ai ta kawo mai labarai ai ta kawo mai labari in ba mutum ya yi takatsantsan ya nutsu ba in bai yi aiki da ilimin da Allah ya bashi ba za a haɗa faɗa da mutanen ka da yawa wallahi za a samu mutumin da yake mai ƙaunarka ne masoyinka ne amma a yi ta kulle-kulle ana faɗin maganganu a kansa wanda wannan abun ba haka bane daga baya ka mayar da shi abokin gaba alhali kuma masoyi ne gare ka shi yasa za ga kana nuna kauna kana nuna soyayya da biyayya iya biyayya ga wani a matsayinsa na jagoranka amma in ya zo ya yanka maka wani abun ko ya tafka ma wani abun sai kai kuka ka zubar da hawaye ka kasa fahimtar me ya faru to ba mamaki munafukai ne suka yi aiki akan wannan abu so yana da kyau kenan mu fahimci hikima ta zamantakewa kuma kowane mutum zaka zauna da shi ya kamata ka karanta shi ka san ya yake waye ne yake zaune da kai saboda Allah waye yake zaune da kai shi kullun abin da yake kama ya ɗebo maka maganganu ya kama duk wanda yake ɗabi'arsa ya zo ya ce wane ya ma kaza wane ma kaza ya yi wane ya ma kaza wane ma kaza ya yi wallahi ka nisance shi in ba haka ba wallahi zai gangarar da kai ramin da ba lalle bane ka iya fitowa daga baya mutum ya zo ya yanke hukuncin da zai ciza ya tsace da ya sani bai ba wani ma kayan ke hukunci kayan masa wata mu'amala mara kyau ya riga ya mutu ba daman ka je ka ce yafe maka so wajibi ne jama'a mu yi taka tsantsan da harka ta munafurci da munafukai kuma lalle ne mutum ya zama yana sa ido yana lura in an gaya masa abu to yi bincike a kai ko a gidanka ne babban yaya ya kawo maka labari akan wani abu to a yi kokari ana samun dan uba ana samun matsalancin matsala na yan uba wannan uwarsu daban wannan ubansu daban wannan uwarsu daban wannan uwarsu daban to idan wani ya samu yana da matsayi sai ya je ta sara ya ta sara ana samun iyaye masu matsala kaga mutum ya rike babban ɗansa ya rike shi maganarsa duk abin da ya faɗa baya tsallakawa alhali kuma wataƙila babban ɗan nan nasa yana da wata ɗabi'a mara kyau amma ba lallai bane iya fahimta amma yana mai biyayya ta fitar hankali za ga ko wani abu zai bayar a gida sai dai ya bayar ta hanyar babban dan shine zai raba wa sauran na'am yana da kyau inda imani da takawa a matsayinsa na babba ya wannan amma akwai manyan da ba su da adalci wani idan an bashi dubu ɗari biyu ya raba in Allah ya soya da an ci sa sai ya raba musu dubu sittin ko dubu saba'in ɗari da wani abu kuma ya soke zuba akawun ɗin sai ya je harkarsa wannan yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba so a matsayin ku na manya jagorori ka zamanto mai sa ido kana lura a gidanka uwar gida kullum tana kama labari ka yadda da ita ka amince da ita saboda da ita aka goga an daɗe tun ba a da komai da ita ake ka sake mata jiki duk abin da ta ɗebo ta faɗa maka akan sauran matan ka yadda ba cewa ne ka karyata ta ka ce to za a yi bincike kuma kar ma ka buɗe kofar matan ka su rinka ɗebo labari ana gaya maka dan ku za a faɗa ka faɗa da iyalinka a gidanka wannan siyasa ce ta zamantakewa da rayuwa yana da kyau mu fahimta in mun yi wannan to za mu kubuta mu zauna lafiya ya ku yan uwana musulmi so a nan gurin Umar ya yi wannan ne dan saboda garanti da tabbas da yake da shi akan ɗabi'ar wannan munafiki cewa ga irin abin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi wani abu ne da malamai suke ce da shi istishab istishaban li zahiril hukumi zahirin hukunci ya tabbatar sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ne dan ya girmama ɗansa kamar yadda muka faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake dama yana da siyasar zamantakewa manyan mutane baki za su zo masa waɗanda ba musulmi ba fa ba musulmi ba ne za su zo masa sun zo ziyara ko sun zo tambaya wani abu amma annabi yana girma sun ya zo karban su dan waɗannan ɗan ba musulmi ba ne bare ce bari wulakanta su koyi musu kaza la baya yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin sahabbansa idan aka ce yayi baki sun zo to riga ma canjawa yake sutura yana da babbar riga mai kyau wanda yake sa ta dan tariyar baki shi yasa sahabbai akan kawo annabi kyautar riguna a bawa shi riga mai kyau mai aiki babba wanda baya sa ta kullum dan me sai a ce ga wannan idan kayi baki ka sa ashe wannan yana nuna idan mutum zai yi baki a wani wuri to yana da kyau idan canje yanayi saboda bakinsa su zo su ganshi a cikin ni'ima wata rana wata rigar da Abu Jahm ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aiki ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta Allahu akbar yana sallah to tana da aiki da ado da kwalliya bayan an idar da sallah sai ya cire rigan nan ya dauke ta ya kyautar da ita aka ce wannan riga mai tsada mai matsayi ya rasulullah ya ce ba na da bukatar ta bana so ta shagaltar da ni a sallah aikin ta ya dame ni a sallah Allahu akbar ya ka gani mu yanzu da muke watsa manya manyan riguna aiki har kar wai kawai sa ta din da yayi la'alla ba mamaki ko ya dan kalli wani wuri a abin nan a jikinta ya ce ba ta gushe ba tana ɗaukan hankali na a cikin sallah na haƙura da ita gaba ɗaya kyautar da ita ya rasulallah yau ga al'umma ka waya suke ɗauka a sallah mutum yana sallah an bugo masa waya alo da Allah iya haƙuri ina sallah ne wallahi mana bare da gaske wani ya ce a gabansa a masallacin annabi ma karewa masallacin annabi ya ga wani yayi wannan kwabar an yi ruku'i ya yi ruku'i kiririm kiririm kiririm kiririm ya kasa hakura saboda kada ya samu miss call eh miss call fa is very wato wani wani abu ne wanda mutane ba sa ba a so a samu wayyo miss call miss call miss call miss call miss call ko ya soka hannunsa a cikin ruku'i alo afwan fi salam sai ya mayar ya danne ya ci gaba da rukuinsa ni ban ce ma balarabe bane ba yawa kaga ka duba kabilanci mal la ilaha illallah akwai wanda kuma an yi karan message waya yana cikin sallah ya ji karan kiririn message ya shigo da zai iya haƙura ba ina saboda kushu'i ya tafi malam wa yake sallah yake khushu'i sai wanda Allah ya zaba sai mu'minai allazina fi salatihim khashi'un karan girnin din message ji message eh ya zaro ana zaman tayya yace bari let him use the opportunity bari ya amfani da damar kakar kakar kakar ya daddanna ina sallah ina gama zan kira ka ya danna cat ya sendin ya mai da wayarsa ya yi amfani da lokacinsa shi a ganinsa hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah ka raba mu da gafala Allah ka raba mu da rafkana Allah ka gyara mana halin mu an fahimci wannan ya ƴan uwana wannan hadisin bukhari ne fadda shi akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa ahmad tisr ruwaitu an umar wa ziyadatu al-ula wa ath-thalitha wa al-khamisa wa ath-thamina wa at-tasi'a karin nan na farko da na uku da na biyar da na takwas da na tara duk na imam ahmad ne da tirmidhi wa sahahahu kuma imam tirmidhi ya ce hadisi ne sahih والزيادات الأخرى قارك أران كرشي للبخاري نعم البخاري إلا السادسة بند تشدا فهي لمسلم أتكين رواية المسلم نيكوي وللبخاري من حديث ابن عمر da kuma riwayar bukhari amma ta riwayar abdullahi dan umar wa ziyadatu thaniya lit-tabari kama fil fath قاري نوكو نطبري كما يدي ذو أتكين فتح الباري ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي دك ودن سرويتو شي ون حديث وابن ماجه والبيهقي وأحمد دك سرويتو من حديث ابن عمر رواية عبد الله بن عمر وهي وفيه من الزيادة الثانية والسادسة أو أن رواية أكوي قاري نبيو دنا أكو ناقا يا مكو كارك على ندي إنه غا براكت براكت سكان بكا غدا بيو أتشين حديثان دك سنة نزاو غان ستوسوني مالا ألباني يكي نفي دان كاس تشيني وانا لوكا شيشي سابانا بي منا تفصيلي منا تشرا مات على بين علمي إذا متين يقوم يا لسا فازي غني عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا, أبا طالب الوفاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن عبي ابن أمي وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وانا حديث جماعة أنا ركيو مفاينتش كيو مفاينتا magana ne akan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abu Talib baban Ali ibn Abi Talib kenan abu talib wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba a samu wanda ya rika shi kyautata masa irinsa ba ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai shi ne na ce musulmi ne ko ba musulmi bane wasu sun rufe ido sun ce musulmi ne da tunanin cewa nuna ƙauna ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmamawa ga shi abu talib a ce shi musulmi ne to ba a cewa wani musulmi ne sai in tarihi da nassi ya tabbatar cewa shi musulmi ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai kauna dai duk wani dan wannan zamani ko wani malami da ba wannan zamani ba dai bai kai dai annabi kaunar shi bai tunda shi kan babbansa ne a gidansa ya tashi a hannunsa ya rene shi to bari mu ji wannan hadisin me zai bayyana mana kai aiki da hadisi wa kun bi sunnati wa amal biha irko da sunna kai aiki da ita rabu da maganar malam wani a guri kaza ya ce kaza ai malam wani da aka zo karatu shi cewa ya kaza ai su wani suna da ra'ayin cewa kaza a'a irko da hadisin annabi ka faɗe shi a duk duniya a ko ina ne duk wanda ya gama ka ce ga abin da ya zo a riwaya abin da ya tabbata shin wannan bawan Allah musulmi ne ko ba musulmi ba sannan cewa musulmi ne ko ba musulmi ba ba shine abin da aka damu da shi ba me annabi ya tabbatar kun fahimce ni? Fai. To wannan bawan Allah Allah ya kawo masa mutuwa. Haka rayuwa take dama. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kai ma mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu. Yayin da mutuwa ta zo masa sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya tausaya kuma ya masa da'awa. sai ya tarar da wasu manya-manyan kafirai na shawa a kewaye da shi to su ne manyan garin dama kuma abokanansa ne idan an ce ma abu talib a garin makka fa su ne makkan sannan su abu jahal da abdullahi ibn abi umayya ta bin al-mughira duk iya same suna kewaye a gefensa saboda sun san kusancinsa da manzan Allah salama kuma sun san irin kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa da yanda yake wa manzon Allah kauna ba mamaki manzon Allah ya zo yayi wani abu a kansa a zo a ce ma ya kammala da kaza wallahi malam mutanen nan sai suka zo suka kewaye mutumin nan gashi yana hargagin kamar zai bar duniya mutuwa alamun mutuwa sun zo masa suka kewaye shi kar ku manta waɗannan mutanen manya-manyan kafirai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bai ce komai ba sai ya ce ya am innaka a'zamun nasi alayya haqqan ya kai baffana kai ne kafi kowa girman hakki a kaina wa ahsanuhum indi yadan kuma kai ne kafi kyautata min ka duba malam la ya'rifu al-fadla illa zawu haka malamai suka ce ba wanda ya san falala sai ma abucin falala butulu shine wanda za ka yi mai mutunci amma bai san ka masa mutunci ba amma wanda aka yi mai mutunci ya san mutunci ka duba sayyidina abubakar ya kyautata wa mutane hatta a lokacin jahiliya wallahi idan kafirai suka zo za su yi rashin kirki wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko za su yi kirki rashin kirki wa musulmai suna ganin abubakar sai ce kash akwai matsala abubakar yana wurin ba za su iya yi ba saboda ya musu mutunci abubakar duk abin da ya yi wa wani wadda ba musulmi ba zai iya mai da martani ya masa abu na ba sai ce wallahi abubakar da ba dan abin da kai min tun a lokacin jahiliya ba mutuncin da kai min tun a lokacin jahiliya ba wallahi da nayi kaza amma ba zan iya yi ba ya jama'a mu'amala tana da kyau malam mutum ko aqida ku ba ɗaya ba ko addinin ku ba ɗaya ba kyautata mai makocinka ne baya son ka la'alla bambancin sunna ya hada ku da shi la'alla bambancin addini ya hada ku da shi la'alla bambancin siyasa ta hada ku da shi la'alla bambancin ra'ayi ya hada ku da shi la'alla yayan ku sun taba fada an samu rashin jituwa la'alla mata sun shiga tsakanin ku kakka yadda a matsayin ka na mai zuwa makaranta mai sauraron ilimi ka yi amfani da wannan gaba kana kiyayya da wani na kusa da kakka yadda ka yi ko da baka son sa kyautata masa yi hakuri kyautata mai bashi taimaka mai in bai da lafiya a asibiti ya ga kai ne na farkon zuwa idan yana bukatar agaji kai mai ka taimaka masa ka duba ba manzo Allah ba yahude ne yake zuwa yake zuba datti da kazanta a gidan annabi idan yayi shara sai ya tattaro wannan shara ya ta zuba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin da zai iya hana shi yana da su Umar za su je su bubbuge shi amma ya hakuri ya kyale shi wata rana Allah ya jarraba wannan mutumin da rashin lafiya annabi yana jin labari kwana ɗaya kwana biyu ya ga an daina zuba dattin nan sai kewaya ce ina wane aka ce ai ba da lafiya ce haba shi yasa kice bari je gaishe shi ina ya tafi ya je har gida ba yahude ustaz ba yahude yanzu ni da kai aka ga wani ya je gidan wani ka je gidan wani wanda wani aya kuma kai abin ne arni ne fa akwai babu mu'amala daban take kai mu'amala sai manzo Allah ya je ya ce na dade ban ji duriyar ka ba dan abin da aka saba ana yi ana yi ba a gan shi ba sai ba ni da lafiya ya muhammadu ba lafiya kaga lafiya ko ai sai da ita ake alheri sai da ita ake tsiya annabi ya gaishe shi gaisuwar kawai ko bai ce komai ba wallahi da awa ce malam ba abin da ya kai suna daɗi ko wato duk abin da ake faɗa cikin suna sai ga akwai abin da zaka tsinta yasa aka ce mutane ku zama ahlus sunna ku huta wallahi daɗi daɗi amma ka ka kaka bawa kanka bid'a sai ka ji gaba ɗaya ka tashi cikin bakin ciki da damuwa wallahi malam in kana karanta sunna malam sai ka ji wani lokacin ka ji ma kamar ba a nan duniyar kake ba an kai ka can an dawo da kai nan yau an ce kaza yau an ce kaza masha Allah ni'imar annabi kenan bayan ya bar duniyar ana ta jin moriyarsa shine sirrin ba lalle ne ka gane ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ka duba fa ina so ku lura da wani abu wato magana annabi malam akwai albarka a ciki mutanen nan suna zaune a wurin annabi a wurin wannan bawan Allah duba duk da cewa ba musulmi bane ba ko da yake bai kamata in faɗa ba sai nasin ya faɗa ko amma ka duba irin siyasa da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai baffana kai ka fi kowa haƙƙi a waje na a cikin mutane ba komai faɗi haka ɗin kuma kai ka fi taimaka mun wala anta a'zamu alayya haqqan min walidayya ce wallahi ya bafana kai din nan kafin hakki a kaina sama da iyayena aminatu da abdullahi to me kake nema sama da wannan kai kafa hakki a kaina sama da iyayena don me bai hadu da mahaifiyarsa ba sallallahu alaihi wa sallama bai ganta ba da wayo ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifin shi koda yana cikin cikin ai mahaifinsa ya rasu ai tafiya yayi bashi da cikinsa shi mahaifin annabin bai taba ganin sa ba shi ma manzon Allah bai taba ganin mahaifin nashi ba ka duba yadda Allah ya jarrabu annabi wala amma yanzu kai ne fa a ce kawai gari babanka bai taba ganin ka ba kuma kai din ma baka taba ganin babanka ba kuma haka Allah ya ga dama ya zaɓi annabin ya ajiye shi a haka ɗin amma kar ka ɗauka wannan wani abu ba komai ba komai don ka zama maraya ba komai marayu nawa ne suka jagoranci duniya marayu nawa ne suka yi abin alheri a duniya ba komai Allah zai kare ka Allah zai taimake ka Allah zai agaza ma Allah zai yalwata maka to a nan gurin me yasa annabi ya faɗi wannan saboda wannan din shine a matsayin uba shine uwa shi yasa aka ce manzon Allah ya tashi fil yutni cikin maraici amma ka tambayi maraya labarin rayuwar marayu eh tambayi maraya ya baka labarin rayuwar maraici yanzu din tambayi wani abokinka wanda yake maraya ne bai da kowa ya baka labarin irin kwakwa da yake ci musamman irin wannan zamani waɗanda ba su da iyaye wahalar da suke sha sai dai taimakon Allah ya ce faƙul la ilaha illallah tsarabar da zan baka ya baffana ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah ita ce kalmar da zan tsaya maka in maka shaida a wajen Allah kullun la ilaha illallah nake so ka faɗa ka bar ni sauran wani abu sai manzon Allah amma malam kai in ba shi ba wai sai faɗi wannan magana to jama'a na so ku lura da nabu ai muna ganewa ko idan da musulmi ne annabi zai ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma zai ce zan tsaya maka ita a wajen Allah ashhadu an la ilaha illallah guda biyu ne akwai wanda musulmi zai faɗa dan ya cika da kalmar shahada wannan ba ita muke nufi ba amma abin da zai da karfafa maka da yace zan tsaya maka a wajen Allah me yasa yace zan tsaya maka a wajen Allah dan saboda bai taɓa yin wani aiki na musulunci ba amma ya bawa annabi wato wato wato wannan kaman ka iya cewa ko wata alfarma ko wani abu da annabi yake nema ya faɗi kalmar kawai la ilaha illallah ai wannan kalmar nake gaya maka tana da tsada ai ba kowa ne yake faɗanta ba ai kwarai da gaske faqala abu jahal annabi yana rufe baki abu jahal yana zaune yana fuci yana kumbura da abdullahi ibn abi umayya din nan ya abu talib ya abu talib ka duba yana kwance bai da lafiya da cijon nan a targabu a millati abdul muttalib yanzu zaka kyamaci hanyar babanka abdul muttalib za ka watsar da addinin iyayenka ka zo ka bi addinin wannan yaron muhammadu manzo Allah ya daɗa maimaita ce ya ammu qul la ilaha illallah ya bafa na ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka a wata riwayar uhajju laka biha inda Allah zan tsaya maka a wajen Allah suka sake cewa ya abu talib ya kai abu talib za ka kyamaci hanyar babanka عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوردها عليه من زال bai gushe ba yana ta bujiran masa wannan kalma ka ce la ilaha illallah su kuma ce kakka fada ka ce la ilaha illallah su kuma ce kakka fada kanka kyamaci addinin iyayenka dan ku gane malam ga inda aka samo asali duk wanda ka ji yana magana an mai magana musulunci ko suna ce addinin iyaye ni ni bu za a ruba mu da abin da iyaye da kakannin mu suke yi ba abin da aka tashi ka san a wannan zamanin malam akwai wanda wai suka mai da wani abu wai hujja wai malam ka zo ka jawo mutum aya ka ja masa hadisi ka duba ayoyin da ake ja dalla dalla amma mutum to mu duk iyaye da kakannu ba wanda zai isa raba wanda sai dan gargajiya gargajiya gargajiya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw ta ayar qalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana Allah ya gama bayani ai yace daga cikin mutane akwai waɗanda in an ce da su ku bi abin da Allah ya saukar sai ce mu za mu bi abin da iyayenmu da kakanninmu suka zo da shi aba'ana shine Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayen nan nasu ba su da hankali ba su hankaltan komai ko ba akan shari'a suke ba a dai har Allah ya ce a walau kana shaytanu yad'uhum ila adab as-sa'ir yanzu ko da ko iyayen nan nasu shedan ne yake kiran zuwa ga azaba ta sa'ira kawai sai a rufe ido a kiyabu alkur'ani a kiyabu sunnan manzon Allah wai a ce abu addinin iyaye kai cewa aka yi ka bi addinin iyaye ko ka bi addinin Allah da manzon Allah me aka ce kai akwai inda aka taba cewa wani ya bi addinin iyayensa akwai ah ba haka bane so duk wanda yake ce maka wai ka bi addinin iyayenka addinin iyayenka ka bi addinin iyayenka in sun dace da Allah da manzon Allah idan iyayenka ba su dace da Allah da manzan Allah ba sai a yi musu addu'a Allah ya ganar da su amma ka bi abin da Allah ya da manzan Allah ya ci to kun ji inda aka samo asalin abi addinin iyaye abu addinin iyaye Allah ƙara wa iyaye girma Allah ƙara wa iyaye karama Allah ƙara wa iyaye daraja Allah ƙara wa iyaye ɗaukaka Allah ya sa su gama lafiya Allah sa musu albarka Allah ya taimake su ana musu cikakken biyayya idan sun bi mai duka mai sama Allah kenan suka bi kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma in sun kauce waɗannan to sai ai musu addu'a ba a bin su sai ai musu addu'a Allah ya ganar da su ga annaban Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ai baban shi ba musulmi bane guma kayan dola masa yace ya tafi ya je ya talla yace sai ya je ya sai ya je ya zama yana bautar gumaka shi annabi yana kiran sai ya dawo yana kiran baban nashi ya dawo musulunci shi kuma yana kokarin ya dora shi akan bautan gumaka je karanta cikin suratul maryam je karanta cikin suratul al-an'am kaga irin yadda aka yi annabin Allah bai kafa hujja da cewa ga abinda babana yake bi ba ya kamata kai ka zo ka bi abin nan tsaye da gemu ka abin na wallahi babana ya ce kan tsira to babanka ya ce ka tsaye da gemu annabi ya ce ka tsaye da gemu ya za a yi to aqida dai ta Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi kowa ko duk mai san annabi manzon Allah ya fi kowa ko ba ka bane ba fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da ad-dalalati ihtada mun ba da fansar mun ba da rayukan mu duka dan mu fanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a kashe mu gaba daya annabi ya rayu wannan shi yafi kyau lau kana yuftada da a ce za a yi haka din wa kullun duk wani dan adam da ka sani bihi ba'da dalalati ihtada da manzon Allah ya shiryu bayan da ya bata da mutane suna cikin bata amma zuwan annabi ya haskaka mutane hanya ashe magana annabi ita ake fifita kuma shine girmama annabi din ina fata ana fahimta shikenan suka ce karka bar addinin iyayenka wa yu'idu yana ta maimaitawa أن له تلك المقالة حتى قال أبا طالب آخر ما كلمهم السيد أبو طالب أكرشي أبو دي فدا هو على ملة عبد المطلب يتشيني كم كان هنير عبد المطلب بايا كان هنير مسلم شي وأبا أن يقول لا إله إلا الله أبو طالب يتشي بزي يتشي لا إله إلا الله با يكي فدا قال لو أن تعيرني لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع la aqarartu biha ainak Allahu akbar kaji abin da dattijan ne yace kash da ba dan kada qurayshawa su aibanta ni ba shi Abu Talib yake ga annabi da ba dan kar qurayshawa su aibanta ni ce na dauki addinin yara ba kuma su ce abin da ya dauke ni nan faɗi la ilaha illallah wannan tsoro ne kada a ce na zama matsoraci la aqarartu biha ainaka da na faranta maka rai da na ce la ilaha illallah dinnan amma ina ba zan faɗa ba don kar a ce na zama matsoraci Allahu akbar to sai mu dakata anan saboda yanayi na lokaci wani sati sai mu cika abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wannan bawan Allah yana cewa salamu alaikum malam mai hukuncin ma'aurata da suke zagin junansu ko malam mai hukuncin aurensu ya yake Allah mai da malam gida lafiya um, wannan wato me zan ce ne wato wata irin rayuwa ce na? wata irin rayuwa ce wacce take wacce bata dace da shari'a ba kuma mutumin da yake mai addini bai kamata ya rinka aikata irin wannan ba ba ɗabi'a ce ta kwarai ba kowa ya san zagi ba abu ne mai kyau ba ana samun miji yana zagin mata mata mata zagi mijin wani ya zo kafin ya fita sai ya mata ashar ita mata ɗuɗɗura masa su rabu a haka a ciki kuma ya dawo a ci gaba da harkoki haka suke yan duniya ne kawai gasu gasu nan to abin tausayin shine ƴaƴansu kuma suna gani akwai wanda zai zo yana dura wa matarsa ashar a gaban ƴaƴanta ko yana zazzaginta a gaban ƴaƴanta ko ita ma din ta zage shi a gaban ƴaƴansa ko in baya nan ta ce ai babanku mutumin banza ne ba da mutunci kawai zama hakuri nake da shi duk hausa fulani duk muna wannan to akwai kuma waɗanda za ka ga wato irin rayuwar ce ta bariki aka tashi inda aka rayu rayuwar bariki akwai waɗanda ba su ma ɗauki wannan abun wani abu bane ba akwai wanda za ga wai zagi dura a sharfa ba wani abu bane a wajensa kai ne kake ganin wani abu to shi maganar sama yanda ka ga asuwaki ya ɗauki ashar akwai matan da komai ashar suke komai so za ta zage shi shi shi ma ya zage ta ko wani abun mata na burgewa sai ya danna mata ashar ba ruwansu haka suke da yawa rayuwa irin ta bariki to gaskiya wanda yake zama karatu yake sauraron ilimi bai kamata ya sifanti da wannan sifa ba dole sai an yi haƙuri dole sai an yi haƙuri duk abin da mutum ya yi maka ka yi haƙuri musamman dai matar ka kam ai ka kare bakinka da zaginta ai zagi ai ba kima bane in ka zage ta ma zaka zo ka bata haƙuri wata ran amma ta zo ta kai kararka ta ce kana zaginta to ba ma zagin ba kaɗai akwai wanda suke sadawa da iyayen ya zage ta ya kira sunan babanta ya zaga kuma ya kira mahaifiyarta ma ya zaga ba abin da ba sa yi akwai wanda na gani na taba gaya muku a karatu da ci da masani ba ya rasu ko yana nan na je sulhun tashi da shi da yarsa ya ce malam me zan mata ba wani abin da zan mata ni kan bani ba ita ce kai hakuri alaji dattijo da farfara ya fito daga kofar gida na je na same shi wani abin nan haka an ban labari ya matar ce yarinya ce karama bata dade da yin aure ba an gan tana ta yawo a kasuwa da goyo kuma tana bara babu alamar gajiyawa ce me ya faru ai aurenta ne ya mutu mijinta ya kore ta ubanta ya kore ta daga gidan mijin ya kora kuma uban ma ya kora shine muka ce bari a bibiya a gaya ko za a iya sulunta ya ce nan ta zo mijin yake mata abin da yake ya zage ta ya ci mutuncin ta ya zage mu mu ma na ce ta haƙura da auren nan Allah kawo mata wani gabana ta ce ba za ta haƙura ba ta ce gaskiya ita kar a raba ta da mijinta za ta koma ya ce to ki je Allah ba ta sa'a Allah ba ta sa'a sai kuma ta koma din kuma bata dade ba ya je ya mata abin da ya mata ya ci mutuncin ta kace kace da ita ya mata ciki kuma ya koro ta ta dawo gida na ce kaza kaza na ce a kira shi a masa ina masa magana ya ce kana mun magana sai na ɗebe ka da mari wallahi sarkin na sai gaya wannan wallahi ni da shi ya gaya wa da cije na har yanzu ina ina kallon da cije na a izo na da ya gaya mun furfura gaba ɗaya gemunsa kansa gaba ɗaya furfura ya ce a nan gurin malam yana karkarwa tsohon na ya ce ya ce nan mijin nan na ce ya ce in na sake magana sai ya mare ni saboda ni talaka ne ba da kowa ya'yana ba su da ƙarfi ba da zai mare ni na ce in baka ya kamare ni ya ce wallahi sai in ɗebe ka da mari yanzu ya ce to Allah baka haƙuri ya ce yarinyar na haka ta koma ta je ta zauna a gidansa bayan ya mu nan kuma yanzu bayan ya sako ta ce za ta dawo gidana malam wallahi malam sai na rasa wace aya zan ja masa wani hadisi zan ja masa ai kwarai da gaske ba cewa ne fa abin da ya din daidai bane ba amma wani lokacin mutum ya wani abu ba daidai ba kamata ka ladabtar da shi ‘ya'yan zamani kenan kwanan nan akwai wata mata da ta bugo min waya ita ma tana gidan miji tana kuka tana bugo waya tana kuka shi malam ina gaya muku wannan ne malam dan kusan halin da mata suke rayuwa a gidajen su na aure sannan kuma kusan waɗanne irin mutane za ku rinka ɗauban ƴaƴan ku na bawa bin maiko bin wane ne kuma yawanci zaka ga masu wannan rashin kirkin zaka ga mutum ya ga yana dan wani dama ne iya da dan wani abu na rufin asiri ko yaya shi ke wannan wulakancin ta ce malam baya mun magana sai yayi wata da watanni baya kula ni malam baya cin abinci na malam ya kore ni ya ce in sake zuwa ɗakin sa in kwanta ba abin da yake haɗan da shi ta ce wallahi malam daidai da ban ɗakin sa wallahi yaransa na kasuwa yake kira suke wanke mai gadansa yaransa na kasuwa saboda yana da yara a kasuwa mai kuɗi ne shi ina so ku duba mentality irin na bahaushe irin namu wai mutum wai saboda wai ya kana da yaro a kasuwa wai ya ka kashe wai yana wanke ma bandaki sai kuma wani irin yaron kasuwa ne kaje kana wanke bandakin wani ai hakuri fa da yake harka ce ta neman kuɗi amma dai kamar babu kimantawa a ciki kuma da matarsa ita ce da gajeren wandunansa da komai a kicin ɗin nan a toilet ɗin nan ya nake gurin tsugunansa da bayan gida su yi fuloshin su ce wallahi abin da yake mun wulakanci su ce wallahi ina cikin gidan sai dai su shigo tana kuka ta rasa da na ce a'a ai wannan magana babban magana ce haɗa ni da shi inda baya gani na na masa wazi ce wai ce ba zai yiwu ba ta ce wallahi malam in- in aka masa magana ni ma na shiga uku yanzu na ce to me amfanin ki kira ni a waya ki gaya mun wai a ba ta shawara ta tafi ka fita ko ko- ko yaya za ta yi na ce to shawara ki je ki gaya babanki sai ki gaya mun ina ne gidan babanki ni zan je in samu baban naki sai mai magana da shi a kira shi sai ta ce wallahi ban isa in je gidan babana ba saboda baya ganin kimar babana ya yi wa babana ma rashin mutunci kuma babana ya ce in je na koma gidansa to kar kuma in sake dawo masa gida ta ce to yanzu ta rasa ta ce wallahi ta yi da na sani ta ce yanzu gashi kuma ta rasa yadda za ta yi wannan na jin ko sati ɗaya bai yi ba to irin wannan kesa ɗin suna nan da yawa mata su yi ta rashin mutunci wa iyayensu maza mazajen su je su yanka musu ɗaya su rasa yadda za su yi so duka wannan ɓangarorin guda biyu me yake jawo su wannan rashin tarbiyya rashin sani ya kamata to akwai kuma zargi takarda kuma tana magana akan zargi me hukuncin masu aure da suke zargin junansu na'am zargi ba tabbas bane ai amma dai ba a son zargi nasoshi sun yi magana akan zargi din idan a zargin yayi yawa sai a je wajen alkali sai mutum ya proving ya tabbatar da abin da yake zargin matarsa da shi ko qur'ani yayi bayani yaya ake magance zargi ko ko ba haka bane ba so amma zargin kaɗai baya karya auren baya lalata auren sai dai ba yana cewa zama da aure zama da zargi zargi da aure baya yiwuwa zama auren baya yiwuwa kuma gaskiya ne in dai an fara shigar da zargin auren baya lasting baya dadewa idan miji yana zargin matarsa da tsiya to ba za a dade ba za a rabu idan kuma matar tana zargin mijin cewa yana kaza to wannan ma an dan fi dadewa dan akwai matan da sun san mazajen suna yawon bariki kuma suna zaune da su so bai halatta ba abu ne wanda yake ba shi da kyau ya kamata a kiyaye wani yana magana me ya hukuncin mutum ya bada kuɗi a zana masa jarrabawa ya je ya aiki ko wani ya je ya zana an zana mai jarrabawa ya biya kuɗi irin dai abubuwan da ake yanzu kowa ya sani a bada kuɗi a ci jarrabawa ko na makamanci wannan bai kamata ba a shari'a ba da bai dace ba kuma ba ɗabi'a ce ta kwarai ba gaskiya amma muna faɗa muna maimaitawa kullum wato yanayin yadda ƙasar ce ta lalace shi kuma akwai abin dubawa yanzu za a zo a ɗauki malami na sakandare da ya kamata ya koya wa yara su yi jarrabawa su ci to shi kansa abin da yake koyawan fa bai iya shi ba bai kware ba idan lissafi ne ana nan dai ana buge-buge malami sai ka ga a tam guda bai fi sau biyu sau uku ya shiga ba amma ya karbe albashi to sau biyu sau uku ya shiga aji bayan nan wani tam din ya zo sau biyu sau biyar ya shiga aji ka gaya mun ya yaran nan za su iya yin karatu su ji jarabawa tunda ba wahayin karatun ake musu ba tsakani da Allah wani bawan Allah yake gaya mun jami'i ne na jarabawa ya ce malam abin da ya sa muke bari ake taimaka wa yaran nan malaman kansu da suke karantar da su idan muka ɗauki kwashin fefa ɗin an buɗe muka ba su muka ce su salba ta su warware wallahi ba sa iyawa to shi ne abin tausayin malaman da suka koyar da yaran ba za su iya amsa jarabawa ba to ya za a yaron ya iya amsa jarabawa to a can kudu kuma daman galiban abin da suke yi kowa ya riga ya sani dama na je da'awa can wani dan uwa ya kamun kuka ke yace ai su anan ba sa bari ma in ma lecturer ko malami yana kayar musu da yara ma zai gane kuran sama ba sa bari a kayar musu da yayansu ina su ce a ciyar da su su yi ta ci su yi ta ci haka suke su a can ba wai ba wai ina goyon baya bane ina gaya muku ɗabi'ar su ne haka shi yasa za ku ga yaushe ne ne ma yan arewa suka fara cin wayek da ne ko ne ma yaushe ne ne aka fara ci an ɗebu shekaru da yawa za ga mutum a kudi ya samu distinction tara amma mu yanzu in mutum ya samu distinction tara ma sai an faɗe shi a rediyo ma an an jinjina shi su sun saba suna ji credit bakwai yaushe aka fara cin sabon credit har sai an ma walima daga baya bayan nan ne amma su dukkan wata manuba da wata tsiya da ka sani harkar jaraba duk sun iya da gaba ɗaya ana yi da yadda ake makatan da yadda ake malam in kuna in kuna tattauna da jami'o'in jaraba in sun gaya maka abin za ga is totally corrupted ya lalace ya kamata ɗalibi ya zauna ya zana jarabawa da kansa ya ci jarabawa wannan shine abin da ya fi dacewa amma kuma ya kamata a ɗauki malamin da ya ƙware wanda ya san me yake koya wa yaro to bai iya ba shi ma malamin ya ɗalibin zai iya yi yaran kuma za su zo su yi ta jarabawar ba sa ci sai a ɗebi shekaru gaba ɗaya yaran namu su waɗancan a kudu suna can suna ta ci suna ta ci dan daman ba ma jaraba za su yi ba yi musu za ake ake ta yi kafin ma ta fito ma ta yi likin ma ta riga ta fito sun riga sun santa akwai wanda daga kudu ake musu text ga jarabawar da za a yi ta wayan da neku wallahi daga kudu ake turo musu abokanan su wani tuntunin an samu an yi an fitar da ta yi likin kowa ya sani kuma yanzu da yawa daga cikin makarantu da kake ganin manya-manyan makarantu ko wannan musu masu tsada harka ce ta ciniki kawai duk muna sane da wannan abun ana yi kuma gaskiya ce wanda a faɗa in ka ga makaranta ba a cin jaraba ta talakawa ne ko makarantar gwamnati ne ba a saki ba a biya shine ba a ci ba amma duk makarantar da private ne ko da ba malamai ƙwararru ko da ba kaza in dai an yi ciniki an yi waye to ci ake yi saboda yanzu ma an gane ma in makaranta ana cin waye da ne ko to an fi cika ta an fi zuwa saboda me saboda akwai monopoly ana amfani da wannan kuɗin so ba wai ma ɗalibi ɗaya ne je ba da kuɗi a zana mai jarabawa su kansu makarantun ma kuɗin suke bayarwa a ciyar da yara so corruption din is wato is general corruption wannan kuma duk abu ne wanda yake bai kamata ba muna da kira ga hukumomin jarabawa su gyara wato ba tsananin akan harkar jarrabawar ba ba wai tsananin ba ba shine gyaran ba a'a a samar da malamai ƙwararru kuma a sa ido akan malamai suna zuwa aiki suna koyar da yara yanzu akwai makarantu cikin makarantun da ake da suna gwamnati akwai inda malamin da yake da kokari zuwa yake kawai sai ya zo da hularsa ya samu kujerarsa mai kokari kenan sai ya ce monitor ki sa zo kai note sai ya bashi note da exercise ya takwafa yara suna takwafa suna takwafa suna takwafa har period din ta kare yana yana da hularsa yayi haka ya kifa yana gingidi da ya ji su ce ai ina jin ku ba yi ta bacci wallahi yaran masu riga sun sani zai ba da not ne kuma zai ba da not din babu explanation zuwa ya je samu text ya wanka ya wanko ya kawo an wanke a allo sai ce akwai test akwai test akwai test haka yaran za su je ba sa ganewa wallahi yawanci haka ake karatu duk wannan abun jama'a yana faruwa kuma ya faruwa to ya za a yi yara su je su zana jaraba su ci saboda abin ya zama alfarma kawai wanda yake da dama a shigar da shi zai koyar kawai shikenan kuma wannan gaba ɗaya da makarantun addinin da na bokon da wayewa da sauransu allahumma illa a jami'o'i nasu ana tsanantawa ana kokari to su ma jami'o'in akwai lecturer da semester sai ta kare wallahi bai fuso ne sau biyu yazo ba shi ma ya loda muku in kun ci sa'a kenan ya loda muku ya baku reference shi aje a duba kaza ta ga I will do one write my exam kaza kaza kaza shikenan kawai haka ake ka karba albashi baka yi aikin albashin ba jama'a wannan shine hakikanin abin da ya jawo kake ganin wasu din suna ganin da su yi hasara ƴaƴansu ba su ci ba to gwanda su bada kuɗin wani dan uwa ya ce mu a wuraren da ake jarabar fa sai mai kuɗi ya je fakin da motarsa ya ba da naira dubu ɗari ɗari da hamsin ya ce a bashi result mai kyau na ɗansa zai tura shi waje karatu hakan kuma ake yi ba kai wannan ɗan miskini talaka da kake ba da dubu goma ka dubu sha biyar ba malam in ana baka labarin abin bayi da kyau so muna kira da Allah ya kokari a kyautata ilimin a gyara ilimin in an musu karatu yaran mu wallahi muna da garanti ba abin da ba za su iya yi ba wallahi nake gaya muku yan daga cikin manya-manyan likitoci a amerika da wani dan uwa yake gaya mu wani babban profesa kwararre daga cikin likitocin da suka yi ta duba ariel sharon fa kwararren likitoci a duniya da suka duba akwai dan najeriya kusan shine a gaba gaba ma ariel sharon fa shugaban isra'ila da ya ɗebi shekaru ɗin yana kwance dan najeriya yanzu wata rana a zamanin mulkin obasanjo ne ya je amerika ya ce yana so a tara masa wato intellectuals 'yan najeriya a amerika intellectuals wanda sun goge ƙwararru masu ilimi ai malam dubbai aka tara mai kowa don ne duk wanda ka taba ba magana ya kai matuka wannan profesa wannan dokta ne shekara kala amerika kawai tana ta cin moriyarsu kwakwalwarsu kurin ake amfani da ita da yawa yawan wasu wurare na amerika na sirri masu amfani wallahi akwai 'yan najeriya a ciki su suke sarrafa da harkar makamai da harkar tsaro da waye da intelligence 'yan Najeriya akwai su da yawa a cikin intelligence ma na duniya saboda akwai kwakwalwar kakku ɗauka zaman Najeriya cin masaran da miyar kukar ya dankare kwakwalwar wallahi a'a kenan wannan yana nuna ashe idan an ba da dama wa ƙasar aka gina ta za a yi karatu babu kasar da zaka je babu dan Najeriya kwararre a ciki hatta Saudiya Makka da Madina nan wallahi mala akwai yan Najeriya kwararru so za a iya yi amma me matsala an lalata harkar ilimin an lalata harkar ilimin so da Allah muna kira a gyara a gyara a kyautata don ilimi ya zama yana da daraja yana da matsayi amma in ba haka ba abun babu daɗi sai ka rasa wace makaranta za ka kai ɗanka ba a zuwa ba a zuwa ba a zuwa idan principal ya kuskure ya yi wa wani malami magana saboda baya zuwa in malamin ya fi shi hanya sai ya je ya sa a yi wa principal ɗin transfer daga nan a danna shi wani ƙauye can wallahi nake gaya maka to principal ɗin da bayi tsin shi ma tsoron malamin don harka ce ta hanya dan sanda fa yanzu fa a gari zai zo ya ganka dan sanda fa dan sanda kana cikin mota zai bai san ba waye ba amma sai zo yana gaishe kai Allah bai ina gajiya alhaji ai ku ne daga nan saboda yana tsoron kada ya maka wani abu ka je kai mai asara aikin sa wani ba ya zo ba ko an kowa bane ba fa dan sanda ya masa ba daidai ce kai ka san da ba kake kuwa to zai za ka yi asarar kakinka dan sanda ya mace kai ka san waye ya ce za ka asarar kakinka yanzu yanzu yi waya sa a sallame ka wallahi najeriya kenan ɗan sanda ya ce sorry sir bayan ya tafi ya wuce kawai suka tafa da abokin sai ce ba nan in kashe suka buga kawai shi kenan kuma ba kowan kowa bane wallahi ba wanda isa ne ko ni biyo bai sani ba iska ce kawai to shi ɗan sandan me yasa ake tsoro saboda an yi ne an yi ya gani sai a maka asarar dan hanyar neman abincin naka ina fatan muna fahimta a yi hakuri ba na ba wa 'yan sanda sata ansa ba ne ba amma dai haka ake Allah gyara mana Allah kyautata mana ilimin mu wani ba Allah yake cewa da Allah mala ya kamata a yi wa ɗalibai kuma a ja hankalin mu dangane da tarbiyya wajen koyon karatu yace na ga wani ana ta karatu amma yana ta cacin da waya abinsa yace da Allah a sanar da mu laduban ne daukan karatu so laduban daukan karatu wani abu ne sananne ba sai an yi bayani mai tsawo ba tunda malamai suna ta bayani nutsuwa alama ce ta imani da takawa idan mutum yana karatu kuma kan mutum ya zo ya zauna wannan wuri da ake neman ubangiji a kansa ya ɓata lokacinsa akan wani abu ka yi ƙoƙari ka bawa Allah wannan awan ka samu imani kalma ɗaya za a faɗa sai ta ratsa zuciyarka ta maka gyara shekara sha biyar wallahi so kai kokari duk abin da kake ka dakatar da shi ka rinka sauraron me ake an ce sabon annabi idan manzo Allah yana musu magana ka annama ala ru'usi mutayr kamar tsuntsu ne akan su surutu daukan waya ina fata ana fahimta magana da aboki wannan duk baya cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta tanadar ko ta goyi baya akwai waɗanda zaka ga suna abubuwa marasa kyau a wuraren karatuka wani abun bayi da kyau ba daidai ba ne kuma kowa yake kusa da dan uwansa ya ga yana abin da yake ba daidai bane mai nasiha idan kaga mutum ya dan rafka na kada dan taba shi ya dawo da hankalinsa saboda wallahi a irin karatukan nan ne za a faɗi kalmar da ta dalilin sai ka samu rahamar Allah ina ai dace ne abin kullun imanin ka yana haɓaka amma wani za a zo an samu an yi magana ta imani sai ga ya tashi kawai ya dai zo ya sha iska kawai bai kare da komai ba to wannan ba karamar hasara bane magabata na kwarai ana faɗa a cikin littattafai kuma yadda malamai su ruwaito malaman musala duk sun yi rubutu a kai adabu talibul ilmi alƙalami ba sa iya fekewa gaban malamansu ɗalibi zai zo yana rubutu da alƙalami idan alƙalamin sai kare ba zai iya ɗaukar reza ya fere alƙalamin a gaban malami ba ya haƙura ya zauna a jira in an gama karatu ya fita ya je abin nan ya kwafa a gurin ɗan uwansa to mu yanzu akwai wuraren da in an rena wa malamin hankali ko kuma in ba tarbiya sai ga ana karatu ana cikin yin karatu wani yana daukan wayarsa ana karatu akwai waɗanda za ga su sun fi karfin su kashe wayarsa an zo ana karatu kuma barin ta zai tana ringin wallahi ko silent bai sa ta saboda ya rena mutane hankali amma in ya je ofishin ciyaman ko ofishin gwamna ko shugaban kasa ko na ba zai bar wayar tasa ba kashe ta yake gaba daya kai direba ma yake ba ya ajiye masa saboda kana samu abu amma ya zo masallaci wurin karatun mutane to baya mutunta wani abu bini bini an kira shi a waya bini bini an kira sai ga an kira shi a waya sau talatin arba'in kuma yana zaune a masallacin kuma wai karatu yake saurara akwai waɗanda za ga sun zo wurin karatu a wurin karatun nan za zo suna hirar su ana karatu su kuma suna daba su a cikin wurin karatun kuma da abokanan su kilik ɗinsu ne a sayo gida a ci a ci a ci a ci a ci data a ci yalo a yawa yawa da sauransu duk wannan yana faruwa so akwai rashin sani jahilci akwai kuma ganganci so ba daidai bane wannan kuskure ne a matsayin mu je yanzu na ɗaliban ilimi ya kamata a ce mu wuce wannan tsakani da Allah Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu wannan bawa baiwa Allah ce ta rubuto takarda ce tana malam fata alkhairi tambaya ta farko shine malam ya halatta a zuba a zuba wa yara zamzam a baki su sha na'am yana da kyau ruwan zamzam yana da albarka jama'a manzo Allah ya ce ta'amu tu'min kamar abinci yake ruwan zamzam kamar abinci yake wannan bincike ya tabbatar da haka akwai wani research da na karanta na wani bature ba ma musulmi bane yayi akan ruwan zamzam kawai wallahi zai kara maka imani abin zai baka mamaki yace bai taba ganin wani ruwa da yake da dukkan abubuwan da ake da bukata na ruwa irin zamzam ba shine ruwan da in ka bar shi a haka shi kadai ba zai lalace ba bai lalacewa idan ka ga ya lalace kwantinar da take dauke da shi ita ce ta sababa lalacewarsa sai dai saboda karfan da yake ciki ko robar da yake ciki amma shi shi kadai haka ba zai bacewa shine ruwan da in ka sha shi kamar a matsayin abinci ne kana jin yunwa in ka sha ruwan zamzam wallahi sai ka ji kamar ka koshi shine ruwan da in an sha shi aka yi addu'a Allah yana karba Sheikh Albani Allah ya masa rahama mai wannan littafin ya taɓa yin ciwon kafa bai da lafiya kuma yadda ake faɗa ta magani aka ta magani aka ta wahala yace ya zo makka ya zauna a haramin makka sai da ya kwana arba'in yana shan ruwan zamzam ya samu waraka tas sai warki to magani ne duk wanda yake da wani ciwo ya tsaya masa ya rasa yadda zai yi ka rinka shan zamzam da ikhlasi Allah zai taimake ka Allah yana karba so ruwa ne ma'un mubarakun ruwa ne mai albarka ka duba asalinsa tarihinsa lokacin annabi Ibrahim mala'iku suka toni wannan wurin rijiyar zamzam mala'iku suka tone ta har yanzu bulbula take bata daina ba duk duniya rijiya ɗaya ce duk duniya tafka tafkan pipe aka sa take ɗiban ruwan nan ko yasa hukumar saudiya ba sa yasa su yace rijiyar ba a yi haka Allah yake fitar da wannan ruwan a ɗiba duk cikin haramin maka duba girman harami mutum miliyan nawa yake ɗiba mutum miliyan nawa suke shan ruwan zamzam a kai masallacin madina famfuna kan famfuna ni na ba na manta lokacin muna madina muna karatu akwai lokacin da muke cewa ruwan zamzam kawai shine ruwan shan shine ma kawai shi zaka je ka ci diba ka diba a jarka daga masallacin harami ka kai ɗakin ka ka sa a fridge ɗinka in je zaka sha ruwa shi zaka sha in ka taho waje zaka je harami shi zaka sha in a ɗakin ka ne shi zaka sha kai wata da watanni baka shan wani ruwa in ba zamzam baya karewa so jama'a ruwa ne mai albarka yaro malamai suna ba da fatawa yaro jariri yana da kyau a rinka bashi ana mai addu'a akwai albarka a ciki so yana da kyau iyaye mata ku rinka ba a yanku zamzam akwai wani zan duba in Allah sa na same shi akwai wani kasar da na taɓa yin sa ina jin zai kai wajen kusan shekara goma da na yi akan zamzam kawai insha Allah in na tuno shi sai a kawo muku shi a zana muku shi a plate zai muku amfani insha Allah ba zan iya tuno abubuwan ba da yawa suna da yawa wai wannan yana cewa idan mutum a wai idan idan iyayen mutum suka mutu wai ko a lahira ba za su haɗu ba ba inda aka ce dole sai sun haɗu zai iya yiwa su haɗu zai iya ba za su haɗu ba kuma haɗuwar ma daman ba a da bukatar ta alkur'ani ma ya ce ma gudu ake yi ma yasa ma wasu suke cewa ba za a duba yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni ranar da mutum zai guji dan uwansa ya guji babansa ya guji mamansa gudu in ka ga babanka gudu in babanka ya ganka ya gudu mahaifiyarka ta ganka ta gudu kai ma ka ganta shi shi yasa ake cewa ba za a haɗin ba ai ba za ma a yadda a haɗin ba ne ai sanayya ma wadda kaga wani ma ka san shi ma baraka bari wai dan kar ma ya ce dan tallafa mun ka dan cika ta mun ai kaga tashi hankalin ya kai to shi yasa shi yasa ai aka ce a bi iyayen kafin a rabu da su duk abin da zaka yi iyayen ka yi musu na alheri kafin su mutu in sun mutu kalas wataƙila aljanna in Allah ya hada ku kwa ziyarci juna a wuta ku dama me zaka je kai ziyara ba zai yi ba to shine abin tausayin wani lokacin in ka tuno mahaifinka ko mahaifiyarka ko rabu kenan to kaga wannan ba daɗi to wannan abin shi yasa in an yi mutuwa wani in ya tuno din sai kaga ya fashe da kuka ko da yana kallon ubansa yana son ubansa ubansa ya tafi ya bar shi shi kenan mun rabu da wani kenan an daina haduwa ba daɗi wannan shine hakikanin abin da yake gudana kuma yana nuna mana tsoron abin da zai faru a kiyama Allah ya mana afuwa wai idan makabarta ta shekara arba'in ya halatta a tone ta a ɗebe ƙasusuwan da ke ciki a yi amfani da wurin aji abin ne ta wani wuri mutanen ciki ya halatta inda ta shekara arba'in haka malamai suka ba da dama za a iya kwashe ta gaba ɗaya ko da sauran ƙasusuwa a kwashe idan a kwashe sai a ji a samu wani rami a ji abin ne su a yi amfani da wurin wannan ba laifi malamai sun ba da halaccin haka ne da ƙarshe kuma ta ce da Allah ya mata addu'a tana so Allah ya bata miji na gari to muna miki addu'a Allah ya baki miji na gari Allah ya bada miji na gari wannan ba wannan yake cewa um, tambaya ta ta ta ƙarshe kenan wannan addu'a ne yake nema shi wannan cewa ya yi kafin ta ƙarshen zai je intabiyu ranar talata wani guri to shi ne yake so da Allah ya wasu mai addu'a yana neman aiki Allah ya bashi nasara muna fatan Allah ya taimake ka ya baka abin da kake nema dukan mu Allah ya taimake mu wanda suke da jarabawa a gabansu a jami'a kwa wani wuri Allah ya sauƙaƙa musu Allah ba su fahimta Allah ya sa a ci a dace wannan tambayar ita kuma tana da ba ta da daɗi amma dai sai mu karanta tun da an an aiko wata yarinya ce ta aiko Allah ya sawaƙe ta ce malam ni dai na kasance ina da yayata kuma ina gurinta ita take rike da ni tun ina ƙarama shekara sama da goma yau ina wajenta da cina da shana da suturata da makaranta ta duk ita take mun ɗawainiya da ni iyayenmu sun mutu tun muna yara ƙanana ku fahimci saƙon ta ce ita yarinya ce budurwa a yanzu tana shekara da tana shekara ashirin ba ta aure ba amma ta ce abin takaicin shine wata rana ta kasance suna tare da mijin yattata a falo mijin yattata da take rike ta shekara sama da goma tana kallo ko ta ce suna kallo ana kallo kuma a lokacin yayattata ba ta nan sai shi mijin yattata ya same ta ta ce wai sai ya ce min shi fa gaskiya ya kamu da ciwon sona kun ji magana? mijin yattata da yake rike da ita shi yake gaya mata tun da yarba ta nan ya kamu da ciwon santa ita kuma ta ce ni kuma tun daga lokacin da ya gaya mun wannan maganar sai ni ma na ji ina son sa ta ji ko? ta ce a yanzu haka malam mun kai shekara guda muna soyayya sosai amma yayattawa fa bata sani ba ta ce idan har yayata ta sani na tabbatar ba za ta taba bari ya aure ni ba kaga yarinta ko ita a tunaninta in yayata ta sani ba za ta taba bari ya aure ta ba ina jin tana tsammanin ya zai iya hada biyu ne ko ta ce da ƙarshe ma wannan mutumi da ya yi min alkawarin aure ya ce ya yi alkawari zai aure ni ta ce kuma malam da ina gaya ma iyayenmu sun mutu muna yara malam menene mafita Allah ya mai da malam gida lafiya na na yi to Allah ya sauki wannan takardar nan ya kamata a ce an kai ta freedom wannan menene ake cewa ta kaico sakon wane ne kaico da ake faɗa Allah ya sauki a jama'a ku yi hakuri kar ku damu wannan din mu dauke shi ma nasara ne ci gaba yanzu waɗannan yaran yan mata karatu suke zuwa akwai irin ta irin ta malam kunzumin su suna nan a cikin gari ba sa zuwa karatu alhamdulillah Allah saka hukumar masallaci ta ba da dama yara mata da iyaye mata suna zuwa makaranta tana zuwa gurin karatu tana jin ilimi shine take ganin la'alla an faɗi wani abu da ya motsa mata imanin ta bari ta rubuto amma kun ga takardar babu wani kamar nadama da damuwa ma a ciki sosai haka da sauransu tana neman ƙarin bayani ne na ɗaya abin da nake so wannan lokacin wato wasu takardun irin wannan ina karanta su ne wato ni kaina dan su ƙara min ilimi da gogewa da sanin halin mutane sai kenan na biyu duk wanda yake da duk wanda yake da mace kuma yana da kanwar matarsa a ƙarƙashinsa to ga labari nan ya ji abin da aka yi a wani wuri shi din sai ya yi taka tsantsan na uku duk matar da ba hada fada nake yi ba amma dai izina ne tun daga wata ta zurma duk matar da take zaune da mijinta kuma akwai kanwata budurwa a tattare da ita a gidan to sai ta sa na ƙurulla ta lura ta yi taka tsantsan shi ma ya taka tsantsan a kiyaye Allah ya rufe asiri na biyar iyaye sai su taka tsantsan dangane da ɗaukan 'ya'yansu 'yan mata 'yan mata budurwa a kai ta gidan yatta tana zaune in dai ba larura ba in kuma ba ana da haƙiƙanin aminci da gamsuwa da mijin ba tunda ba mamaki an samu yaro ya nemi kanwarsa ba mamaki an samu kanwa ta nemi yayanta ina fata ana fahimta duk ana yi ana yi to ko wannan kadai muka ji ya ishe mu dauki izina mu yi taka tsantsan ba cewa aka yi tuhuma ba maganar da malamai suke faɗa kowa ya kiyaye a tsare iyali a sa ido akan yaran nan yan mata kuma mutane ba sa son irin waɗannan maganganu suna ga kamar tsananin addini kishi yasa ake faɗin wannan to gashi nan irin abin da yake bayyana wani irin cin amana ne wannan wani irin yaudara ne wannan wani irin ha'inci ne wannan taban ya kamata na haskaka matsayi na shari'a dangane da mutum ya auri kanwar matarsa kanwar matarka akwai haramci a kanka amma gairu mu'abbat akwai taharim mu'akkat ba taharim mu'abbat ba me bambanci tsakanin taharim mu'akkat da taharim mu'abbat taharim mu'akkat shine haramci na dan lokaci wani lokacin zai iya kaucewa tahrim mu'abbaci ne haramci na har abada ya halatta mutum ya auri kanwar matarsa amma yayin da baya auren matarsa ya sake ta sun rabu ko kuma lokacin da matarsa ta mutu ya halatta ya auri kanwarta ya halatta ya auri yatta a shari'a amma haramun ne mutum ya yi soyayya kuma ya nemi auren kanwar matarsa a lokacin da kuma yar yarinyar suna tare wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf haka qur'ani ya faɗa haramun ne ku haɗa tsakanin mata yan uwa guda biyu haram ne Allah ya haramta ba wai ku haɗa su a gida ɗaya kaɗai ba a ku haɗa su a ƙarƙashin mulki na aure kamar misalin ka auriya ka ajiye ta a Kaduna kanwar kuma ka kai ta jigawa haramun ne kai ɗaya miji kana auren ya kana auren kanwa a'a amma idan auren ɗaya ya mutu ya halatta ka auri kanwa sai auren ya mutu ka nemi yatta ba laifi bane to amma yanzu wannan fa kaga suna tare ita kuma yarinyar nan a gajeren tunaninta har ma wai boyewa take wayar wannan ni kuma ba ɗaya ba shine kes ɗin farko ba da ya faru da na sani aka yi min fatawa ko wanda ma ta yi irin wannan ɗin take faɗa cewa mijin mijin yadda fa yana neman ta kuma ita tana jin tsoron in ta gaya wa mijin in ta gaya wa yatta ta auren yat in ta gaya wa yatta ta za ta yi wa mijin magana kuma auren zai iya mutuwa amma fa yana fa neman ta duk wannan kwama calan malam al'umma suna wannan abu malam ba dole mu faɗa halin da muke ciki ba so yanzu me za mu ce wa wannan yarinyar ina baki shawara kamar haka na farko wannan abin da kuke haramun ne haramun ne haramun ne kuma ina jiye miki tsoron gamuwarki da Allah a cikin wannan yanayi wallahi ko shi yake baki ci yake baki sha yake miki sutura kuma ina jiye miki tsoron wata rana in ba sa'a kika ci ba sai ya afka miki yawa dan akwai waɗanda ma hakan ma suke yi ma automatically ma wanda in yarta tafi unguwa kai a kai akwai wanda in matar ba ta nan tafi kanwata ita yake mayarwa matar saboda zamani ya lalace alaji yanzu sai mutum ya ta alaka da mace ba za ta ɗauki ciki ba akwai mayoyi da ta jefa ƙwayan nan ta sha ba za ta ɗauki ciki ba da ta ɗan sa wani abu a jikinta ba za ta ɗauki ciki ba sai a yi tabarna ba a sani ba turawa babu yadda ba su kawo mana ba so kina cikin hadari kina cikin masifa kina cikin tashin hankali wannan mutumin da yake neman ki ki tausaya masa ga motsa da ubangiji ya yi yaudara ya yi ha'inci na fitar hankali kuma ana jiye masa tsoron shi ma yarsa ta iya zuwa ta yi haka ko kuma ɗansa ya iya zuwa ya haka kuma ke ina jiye miki tsoron in baki tuba kika gyara ba za ki je ki aure ba mamaki watakila wannan abin ya faru irin haka a kan ki ke ma haka rayuwar duniya take duk wanda ya yi wa wani rashin kirki kafin ya bar duniya sai an masa so ya za ta yi to amma ka kumanta ta ce mareniya ne iyayensu sun mutu tun suna yara irin haka yanzu za ga ba ta da inda za ta ki fito fili ki karanta masa ki ce haramun ne wane yaya haram ne wannan ba aure tsakanina da kai in ya kore ki Allah ya baki yanda zaki ki zo kwamitin masallaci za su sama miki mafsa kada maka mafaka ya mu nemi wani ɗalibin ilimi mu dan tattara masa taimako ya aje wuta abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure ko ta dama harshe Allah mana amma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum